malam yace wa khairu hadhihi al-umma faqara ta 25 mafifici cikin wannan al'umma ba'da wafati nabiyiha bayan wafatin annabin shi annabin ta sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar wa uthman sune abubakar da umar da uthman sai sayyiduna ali da zai biyo bayan su ko ya ambaci iya ukun nan saboda athar yazo da ukun daga ibnu umar هكذا روي لنا عن ابن عمر يتياك أكرويت من دقى ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويس وعمر وعثمان ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره yace a gaban annabi muke cewa wanda ya fi kowa bayan annabi shine abubakar da umar da usman annabi naji baya inkari hadisin ya tabbata cikin bukhari da muslim wacewa la yunkiruhu shi kuma ya tabbata wato a cikin as-sunna ta ibnu abi asim da shu'abul iman na al-imam al-baihaqi thumma afdalu an-nasi ba'da ha'ula'i ali bayan wadancan ukun wanda yafi shine sayyiduna ali shine cikon al-khulafa ko wa talhatu da talhatu ibn ubaidillah wa zubair da zubair ibn al-awwam wa sa'ad sa'ad ibn abi waqqas wa sa'id sa'id ibn zaid وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة وأن سنة العشرة المبشرون بالجنة حديثي cikin Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi sa'annan cewa dukkan su sun cancanci shugabanci wannan kuma sayyidina Umar ya tabbatar da haka lokacin qadiyya ta ahlu shura kafin annabi sayyidina Umar ya bar duniya ya zabi mutun shida wayanda duk suna cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna yace mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radi annabi ko da ya bar duniya ya yarda da su sannan kuma yace kowanne zai iya zama shugaba thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan wanda suka fi falala bayan waɗannan su ne sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqarnul awwal alladhi bu'itha fihim almuhajirun wal almuhajirun alawwalun wal ansar wa hum man salla ila alqiblatayn wato sahabban farko daga cikin muhajirun da al-ansar wanda suka yi salla wa alqibla biyu ma'ana wanda suka musulunta kafin a canza alqibla as-sabiqun alawwalun kenan min almuhajirin wal ansar wanda wannan shi ma akwai athar daga Imran bin Hussein da sauransu cikin Bukhari da Muslim kan haka thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw shahran aw sanatan aqalla aw akthar aw kathura ترحموا عليهم وتذكر فضله وتكف عن زلته ولا يذكر أحد أحدا ولا يذكر أحدا منهم إلا بخير ولا تذكره أحدا منهم إلا بخير bayan waɗancan sai sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da annabi ko da yini guda ne ko wata guda ko shekara guda ko ƙasa da haka ko sama da hakan ya zama annabi ya haɗu da annabi yana da imani ko daidai da sakon guda ne ya zama sahabi ba annabi ya zama sahabi kun gane ko to wannan shi yake bin waɗancan a gurin daraja dan su ma mataki mataki ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna duka dai yan aljanna da kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza dhukira ashabi fa amsiku nan ya ambaci cewa wa tadhkuru fadlahu duk wani sahabi sai dai ka ambaci falalashi wa takuffu an zallatihi ka kame daga duk wani kuskure nashi suna iya yin kuskure amma Allah ya yafe musu injin dai ba kai suka malefin ba ko Allah ne suka mawato ya ce ya radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kai kuma menene naka daka in zaka faɗi ambace sahabi sai dai da alkhairi kawai ba wani abu da zaka faɗa na sharrin shi face Allah ya ce ya yafe mushi saboda annabi sallam ya ce idza dhukira ashabi fa amsiku idan aka ambace sahabbai na ku ja bakin ku ku shiru haka hadisi ya tabbata cikin musnad al-imam ahmad haka allalaka ya fitar da shi hadisi ne na ibnu mas'ud wa qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna al-kufi rahimahullah yace man nataqa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa duk wanda ya faɗi wata magana mummuna kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai son zuciya dan bid'a وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت مهتديت sahabbaina kamar taurari suke duk wanda kuka yi koyi da shi za ku samu shari'a sai dai wannan hadisin bai tabbata ba bal hadisi ne mawdu'i ibnu abdul bar ya fitar da shi cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi da wasu daga cikin malamai imam al-albani yayi hukunci da cewa hadisi ne na ƙarya kafin shi ibnu hazm al-zahiri yace hadha khabarun makdhubun mawdu'un batil kauran da yazo cikin littafin al-ihkam na al-imam ibnu hazm al-zahiri rahimahullah yake cewa was-sam'u wat-ta'atu lil-a'imma daga cikin aqida ta ahlus sunna ta 26 ji da biyayya ga shugabannin musulmai fima yuhibbu Allah wa yarda cikin abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi saboda ba a yin biyayya ga kowa cikin saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne cikin musnad al-imam Ahmad sannan annabi ya ce innama ta'atu fil ma'ruf kadai ana biyayya ne cikin abinda shari'a ta yarda da shi amma in kai ne aka taba nan hakuri zaka in shugaba ya ci haƙƙinka kai hakuri kai mai addu'a amma in haƙƙin shari'a ne nan ba za ka mai biyayya cikin abin da ya saba ma Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba yake cewa wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin duk wanda ya jibunci shugabanci in dai mutane sun yi ijma'i kan shine shugaba kuma sun yadda da shine shugaba to shine amirul mu'minin wannan ijma'i na aghlabi ake nufi ba wai kowa da kowa ba tunda akwai yan tawaye akwai yan tada zaune tsaye wannan ba a itibari da su ba a la'akari da su da zaka tambaya waye shugaban kasa kaza sai aka ce wane ne to shine wanda zaka yi mai biyayya a wannan kasa na fata an gane domin yin tawaye gare su ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace man atakum wa, am, wa amrukum jami'an ala rajulin duk wanda yazo ya tadda ku kun yadda da wani a matsayin shugaban ku wahidin yuridu an yashqa asa uh, asakum sai wani yazo yana so ya raba wannan hadin kan naku aw yufarriqa jama'atakum ko ya raba wannan hadin kan naku faqtuluhu to ko kashe shi amma kashewar shugaba ne zai sa ayi mutane ba su daukan doka a hannunsu aka ce a ba kowa dama ya ɗau doka a hannun shi za a yi kashe-kashe dama wani ka tsokale mai ido ko wala ya hillu li ahadin an yabi ta lailatan wala yara anna laisa alaihi imaman au imamun barran kana au fajira bai halatta ga wani mutum ya yini guda ko ya kwana guda alhalin yana ganin ba wanda yake shugaba a kan shi ba bai halatta ba duk yanda kake ganin kafi wannan shugaban in Allah ya daura ka akai ya daura shi akan ka kai hakuri saboda hadisin Abu Dharr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fasma wa ati' lil amir walau kana 'abdan mujadda'ur ra'si aw mujadda'ar ra's ka ji kai biyayya ga shugaba ko bawa ne mai cikurkudaddan gashi haka ko ya yake ka bi shi wal hajj wal ghazw ma'al imam madin aikin hajji da yaƙi a ƙarƙashin tutar shugaba yana nan wato an ce madin hukuncin na nan wa salatul jumu'ati khalfahum ja'iza yin sallar juma'a a bayan su halal ce bal sunna ce hadisin auf ibn malik wanda ya ce ma a kamo fi kuma sala ku musu biyayya in dai za su tsaye da sallah a cikin wa yi salli ba da hasitta raka'atin ya fisilu bai na kulli raka'atin raka'atain haka za kala ahmadu bin hanbal cewa wato mutum zai yi sallan nafila raka'a shida bayan sallar juma'a kowace raka'a biyu da sallama an ruwaito wannan daga imam ahmad kamar yadda ibnu abi ya'la ya kawo cikin tabaqatul hanabila to amma dai wannan magana tana da rauni balma a cikin wasu nusakh na albarbahari babu wannan magana wal khilafatu fi quraish ila abinda ya tabbata nafila bayan juma'a in a masallaci zaka yi raka'a hudu kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame in gida zaka yi kuma raka'a biyu ba a ruwaito raka'a shida ba wal khilafatu fi quraish ila an yanzila isa ibn maryam khilafa ta musulmai shugabanci na musulmi cikin ƙuraishawa yake hukuncin na nan har zuwan annabi isa ɗan maryam da wannan kuma hadisai ne waɗanda suka tabbata cikin sayuwar bukhari da muslim daga ibn umar in dai akwai wani ba ƙuraishe ɗaya wanda yake ya cancanta ya shugabanci shi ya kamata ya zamanto khalifa wannan yasa al'ansar da sun so cikinsu a zaɓi shugaba da sai na abubakar ya karanto musu waɗannan hadisai suka ce sun amince duk wanda ya zama shugaba cikin muhajiruna sun yadda karshe aka zaɓi sayyiduna abubakar ya zamanto shugaba ya ce wa man kharaja ala imamin min a'immatil musulmi na fahuwa kharijiyu duk wanda ya fito na fito da wani shugaba daga cikin shugabannin lamarin musulmai to wannan ya zama ɗan ta'adda wa qad shaqqa asal muslimina ya raba kan musulmi wa khalafa al ya saba mawa hadisai wa mitatuhu mitatun jahiliya da zai mutu a wannan halin na bore da tawaye wa shugaba yayi mutuwa irin ta jahiliya ba shi da wata alfarma ba shi da wata ainihin wato daraja Allah ka tsare mu wanda hadisai cikin muslim sun zo daga abu huraira kan haka wala yahillu qitalu sultani baya halatta a yaƙi shugaba wal khuruju alaihi wa in jara ko a ce ai mai fito na fito ko ai mai tawaye ko a mai zanga zanga ko da yayi zalunci in yayi zalunci addu'a ake mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a yi azzalumin shugaba gashi ne yace wa zalika qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li abi dhar kamar fadan annabi ga abu dhar isbir wa in kana abdan habashiyya da ya hakuri koda shugaban ya kasance bawa ne dan habasha wannan yana cikin sahih bukhari da muslim wa qawluhu lil ansar isbiru hatta talqawni ala al hawd ku yi hakuri har ku hadu da ni akan hawd yace satajiduna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha bayan tafiyata za ku ga fifita kai ma'ana za ku ga san rai za ku ga san kai sannan kuma za ku ga al'amuran da ba za ku so su ba ya ce amma ku yi haƙuri ku yi ta haƙuri har a mutu a haɗu a gurin Allah a tafki na alkausar in ka je zuwa ga Allah ka samu gidan aljanna duk wahalar da ka sha a duniya ka amince ta walaysa min as-sunnati qitalu sultan baya cikin sunna yaki da shugaba fa inna fihi fasada ad-dini wad-dunya cikin hakan akwai lalacewar addinin mutane da gurbatar duniyarsu da an biye mawa tsadar rayuwa a fito a yi mashugaba ta waye a yi kaza ƙarshe sai a fada wani mummunan hali rayuwar ta ƙi daɗi ya zama baka da damar ko shagon ka ka buɗe akwai yanayin da aka shiga a wasu yankunan da gidanka ma baka da ikon da zaka fito daga cikinsa ga yunwa kana ji ga bukata ta rayuwa amma me saboda an kasa yin haƙuri da wani abu da ake gani zalunci ne daga shugabanni me kuma ai musu addu'a wanda yake shugaba ne yana da wata kariya ne fa ta musamman in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu junnatun yujtannu bi garkuwa ne shi sai dai a fake da shi amma baka cewa ka huda ta karshe abin kanka zai dawo daka hakuri ake ai musu addu'a in kuka ce za ku yi tawaye ko da ka ce ai mu zanga zangar lumana zami ai mu da baki ne zami wanin ka zai dau mataki daga maganar da kai ka faɗa zulkhuwaisara da ya fara khuruji wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai dau makami kan annabi cewa ya kawai i'dil fa inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa lam yurad biha wajhu Allah annabi ya raba ganima yace ba ya adalci ba manzo Allah sallama ya lissafa shi uba ne ga duk wani khariji da zai dau makami kan shugaba yace yakhruju min dhi'di hadha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiyya yace daga tsatsan shi za a samu mutanen da in suna karatun Qur'ani sai kun raina naku in suna sallah sai kun raina taku amma suna ficewa daga addini kamar yanda jarimi ke tabe kibiya ya harbi dabba kibiyar ta huda nama da kashi ta fita daga cikin dabba saboda zafin iya harbin nashi to haka suke mazan fita daga musulunci kaga ya ambaci khawarij da suka dau makami kansa sayyiduna ali da sauransu yace zuri'a zulkhuwaisara duk da shi da harshe yayi daga ka kiyayi yawan aibanta shugabanni hatta a majalisa ta fira hakuri ne zakai dan abin fadan da yafi karfin ka aka ce mai da shi wasa baka da ikon da zaka sa bulala ka zane shi ko ka mai fada ya daina shine shugaba to kai hakuri mana kai mai addu'a ai Allah na da iko akan shi ka roki Allah ya shiryatar da shi kuma in ka ce Allah ya la'ance shi Allah mai in ya taɓe kai kana tsammanin zaka kai labari duk taɓewar tashi ba akan ka zai gwada ta ba duk rashin mutuncin nashi ba akan ka ba zai gwada samfurin shi akan ka tunda kai ne Allah ya aiko ya mulka akan ka sai ka roki Allah ya zama na kirki dan kowa ya huta ولا يحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين ويحل أول ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم ya halatta a yaƙi 'yan tawaye idan suka ainihin wato cutar da musulmai cikin rayukansu da dukiyoyinsu da iyalansu walaysa lahu idza faraquhum an yatlubahum amma ba haƙƙin shugaba bane in suka tsere yace sai ya bi su in suka tsere a kyale su wala yujhizu ala jarihihim baya karasa wanda ya ji ciwo cikinsu ana nufin wanda suke musulmai ne suka yi tawaye yaƙin da ake yi da su ba irin yaƙi da arna bane ba wala ya akhudha fai'ahum baya kwace dukiyarsu a matsayin ganima wala yaqtulu asirahum baya kashe wanda aka kama a matsayin kamamme cikin su sai dai a mai wata ukuba wala yatba'u mudbirahum wanda ya juya ba a bin shi a cikin su wannan sunnar sayyiduna ali ya sunnanta ta kuma an umarce mu da bin sunna ta al-khulafa'ur rashidun da ya yaki wato khawarij a nahrawan yana kallo suna tserewa ana ce mai gasitan sun tsere sai ya ce ku kyale su ai asali ba zubar da jinin ake so ba abinda ake so a kare mutane daga sharrin su kawai wa'alam rahimakallahu annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah ka sani Allah ya maka rahma ba a ma abokin halitta biyayya cikin sabon Allah kowaye mutum Allah ta'ala da addini da manzo sallallahu alaihi wasallam suna sama da shi wannan kuma hadisai ne ga sunan Bukhari da Muslim man kana min ahli al-islam wala yashhadu ala ahadin wala wala na'am fala tashhadu ala ahadin wala يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له duk wanda yake musulmi ne to ba a mai shaida da wani alkhairi ko wani sharri wala yushhadu lahu bi amali khairin wala sharrin fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu inda al-maut baka cewa wani dan aljanna ne yake ne ko wani dan wuta ne baka san ba a yaya zai cika tarju lahu rahmatallah sai dai ka ce muna mai fatan rahmar Allah dan ya cika da kyakkyawan yanayin da muke zaton zai tsira gurin Allah wa takhafu alaihi ko kuma ka jiya mai tsoron azabar Allah in saban Allah shi yayi yawa amma baka cewa wani dan wuta ko wani dan aljanna wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut baka san me zai gabatar na aiki ba lokacin mutuwa ila Allah zai gabatar zuwa ga Allah minan nadami na nadama wa ma ahdatha Allah fi dhalika al-waqti idha mata ala al-islam baka sanya Allah zai yi a lokacin da ya mutu ba inda ya mutu kan musulunci akwai wanda ya mutu cikin saban Allah kuma Allah ya gafarta mishi tarjulahu rahmatallahi wa takhafu alaihi dhunuba kana jiye kana fatan rahmar Allah gare shi sannan kana jiye mai tsoron wato shu'umi na shu'umci na zunubin shi wa ma min dhanbin illa wa lil abdi minhu tauba ba wani zunubi face bawa yana da ikon tuba yana damar tuba akan shi har shirka mutun ya tuba Allah yana karbanta ga saharatu fir'auna bokaye ne mutum 80 kan da ake cewa suka zo a matsayin mushrikai da matsafa daga baya suka ga ayar Allah suka tuba nan take kuma Allah ya karbi tuba su har suka fara wa'azi ibn Abbas yace asbahu mushrikina wa amsau awliya sun wayi garin mushrikai amma zuwa marece sun zama waliyan Allah warrajmu haqqun jefe wanda yake mazinaci muhsini haƙi ne gaskiya ne mutumin da ya kasance yana da aure ko ya taba yin shi ko wadda tana da aure ko ta taɓa yin auren sai aka kama ɗaya daga cikinsu ya yi zina za a jefe shi har mutuwa da hadisai ne daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jefe ma'iz ya sa an jefe alghamidiyya cikin bukhari sai da na umar ya ce rajimu gaskiya ne annabi ya yi rajimu kuma mu ma mun yi rajimu bayansa har ma cikin ibnu maja ya kawo nassin ayar da ta sauka akan ayatul rajim cewa ashekhu wa shekhatu idha zana ya farjumuhum albatta jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim aka goge karatun ayar amma hukuncin ta yana nan wannan kuma raddi ne ga masu cewa su qur'aniyuna sai shi baya aiki da da hadisi to kaga wanda yace baya aiki da hadisi ya jika ma kanshi aiki kwarai da gaske wal mashu ala al khuffaini sunnatun kun gane ai ma'anar magana ta wace ba aiki da hadisi ba musamman ya zai ruku'i ba da ka kama kugu sakin mana annabi ne ya ce a kama in ka je sujada ka ɗaura goshinka a ƙasa sai mu ce a wace ayar in sujadar ƙur'ani ma za ka yi in dai ɓaro-ɓaro za a yi da gemu za ka yi wa ya khiru na lil azqani ya buku na wa yazidun khushu'a ko to da saman haɓaka za ka yi sujada an haka ne dole ka bi hadisi ko ka ƙi ko ka so walmasu alal khuffaini sunnatun shafa saman khuffi guda biyu sunna ne mun san khuffi ko to safa ma tana da hukuncin khuffi da an samu sahabbai sama da mutum goma sha ɗaya wanda suna shafa a safa balma akwai hadisi wanda imam albani ya hassana shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a saman khuffi a saman safa shine sosai amma hadisin na da rauni amma dai khuffi aikin su ɗaya da safa daga duk hukuncin da ya shafi khuffi ya shafi saba ibnu daqiq al-eid a cikin sharhin da ya mu'amdatul ahkam yayi dogon bayani kan wannan mas'ala wa taqsiru salati fi safari sunnatun yin qasrun sallah a cikin balaguro sunna ne sunna ce mai karfi hadisin ya'la ibn umayya tambayar da yamma sayyiduna umar a cikin bukhari da muslim da amsar da umar ya bashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sadaqatun tustasaddaqa Allahu biha alaikum wani tausayi ne daga Allah da rangwame da ya muku ku karɓi wannan sadaka da ya muku a rage adadin raka'o'in azahar da la'asar da isha'i a cikin halin balagu wasu fi safari man sha'a sama wa man sha'a afdar azumi a halin balaguro hukuncin shi wanda ya ga dama ya yi azumin wanda ya ga dama ya ajiye ga wanda ya san ba zai sha wahala ba amma in ya san zai sha wahala ya ajiye tunda annabi ya ga wani mutumi ana cikin balaguro sai yayyafa mai ruwa ake ana ta mai rumfa ana mai inuwa ya ce lafiya aka ce azumi yake ya ce laisa min ta'ati siyamu fi safar baya cikin biyayya yin azumi a halin balaguro in ka san zaka sha wahala amma annabi sallama wani bawan Allah ya tambaye shi kan zai iya azumi cikin balaguro nabi ya ce in shi'ita fasum wa in shi'ita fa afdir in kaga dama kai azumi in kaga dama ka aji Aisha ta ce dama shi mai yawan azumi ne ya saba amma kaga irin su mu a balaguro gaskiya sai dai mu ajiye yace wala ba'sa bis salati fi sarawil babu laifi in an yi sallah cikin wando na'am to a bari mu dan lahaloni ya ce babu laifi yin sallah da wando wani hadisi ne da aka ruwaito cikin al-mu'jamul awsat na tabarani cewa ba a yin sallah da wando ba ku gane ba wai sai da zani wai sai dai a sa gyauto shi zaga mutanen abin take da suna pakistan da india akwai da yawa wanda ba su yadda su sama wandan kwata-kwata to wani al'ada ce babu laifi amma yanzu kaga a ce ka je gai da kanin babanku da zani kaga da matsala mu ba al'adar mu bace to amma wandan ba laifi bane hadisin da aka rawaito kan haka bai tabbata ba wan nifaqu an tuzhira al-islam bil lisani wa tukhfi al-kufra bid damir munafinci shine mutun ya bayyana musulunci da harshe amma ya boye kafirci a zuciyar shi aga wannan ya ya wato arrafa an-nifaqul a'zam ke an-nifaqul i'tiqadi munafinci wanda ke kafirtar da mutum na zuciya amma akwai an-nifaqul amali irin ƙarya da saba alƙawari da cin amana wannan ba kafirci bane amma dai zunubi ne babba wa'lam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam ka sani cewa duniya gida ne na imani da musulunci wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhaba'ihim wa salati alaihim kuma musulmai da suke rayuwa a wannan al'umma muminai ne su musulmai ne cikin hukunce hukuncensu ma'ana a fili zaka yi musu hukunci na musulmai zaka yi musu sallama zaka amsa sallama su za in dai ba wani abu suka bayyana da ya nuna kafircin ba hakan nan cikin cin gado asali duk wanda ya mutu dan shi ko matar shi ko ainihin wato wani magajin shi zai ci gadon shi sai dai in ya bayyana cewa ɗayan daga cikin su kafiri ne domin la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima wa dhaba'ihim hakan nan yankan su duk wanda yayi yanka inda yana cikin taron musulmai mun ganshi yana sallah yana zamu ci yankan shi was salati alaihim hakan nan yi mai sallah duk wanda ya mutu mun san musulmai ne musulmi ne zamu mai sallah kakka ce kai an yama ko wannan musulmi ne a ba a saka wannan mummunan zaton da binciken ba la tashhad li ahadin bi haqiqatil imani hatta ya'ti bi jami'i shara'il islam ba ka ma wani shaida da haƙiƙanin imani sai ya zo da dukkanin dokoki na musulunci fa in qassara fi shay'in min dhalika kana naqisal imani hatta yatub idan ya tauye cikin wani abu na waɗannan dokokin to ya zama mai tauyayyen imani har ya tuba bai zama kuma kafiri ba in dai ba wani abu ya karya wanda yake daga cikin igiyoyin imani ba in dai ba wani aiki da wanda in an bar shi an kafurta ba wanda ko aiki ɗaya ne tal shi ne sallah sallah ce kaɗai in an barta an kafurta amma duk wani aiki na ibada in mutum ya bari fasiki ne shi bai zamanto kafiri ba galibin abin da ke kafurtarwa magana ce da ƙuduri amma barin aiki to fa sallah ce kaɗai in aka barta ake kafurta amma yin aikin akwai yin ayyuka na kafirci yi ma wani sujada wanda ba Allah ba ko wani abu makamancin haka wannan duka kafirci ne to in ba kafirci mutum ya aikata ba sai a ce imanin shi ya ragu in ya saba ma Allah wa alimu wa ilmu imanihi ila Allah ta'ala ilimi kan hakikanin imanin shi yana gurin Allah ta'ala tamul imani aw naqisul imani shin cikakken imani gare ko tauyayye Allah ne ya sani illa ma azhara laka min tadyi'i shara'il islam sai dai abin da ya bayyana gare ka na tozartar da wasu dokoki na musulunci to anan sai a ce imanin shi ya rabu wassalatu ala man mata min ahli qiblati sunnatun yin sallah ga wanda ya mutu cikin mabiya wannan alƙibla mabiya wannan addini sunna ne wal marjum to sai dai yin sallar gawa ijma'in malamai cewa wato fardu kifaya ne to amma nan sunna da yake nufi tarifin da muka yi dazu ba wai sunna na abin da bai kai farilla ba wato sunna ce ba bid'a ba yake nufi wal marjumu waz zani waz zaniyatu wallazi yaqtulu nafsahu wa ghayruhu wa ghayrahum min ahli al-qibla والسكران وغيره الصلاه عليهم sunna wanda aka jefe shi tunda wannan jifar da aka yi mishi ta zama kafara gare shi in ya tuba hakan nan wanda ya yi zina ko wacce ta yi zina ko wanda ya kashe kanshi daga cikin musulmai hakan nan wanda yake cikin maye dan dan giya misali in ya mutu duka za a yi musu sallah sunna ne musu sallah saboda sallar da annabi ya ma'iz da ainihin al-ghamidiyya to duk da cewa ana iya cewa wani daga cikin mutane saboda zunubin shi yayi muni kar waɗanda suke manya cikin harka ta addini su gabaci mai sallah amma kar a kuma ƙi mai sallah dan wanda ya kashe kanshi annabi ya ce sallu ala sahibikum dan har ya tashi sai makocin shi ya ce karasa kanshi da ya ga ya kusa mutuwa sai annabi ya ce kuma dan uwan ku sallah da ba musulmi bane ba zai ce a mai sallah ba amma ya ƙi zuwa ya mai sallan ne don tsawatarwa don kar wani ya kwatankwacin irin wannan halin nashi wala nukhriju ahadan min ahli alqiblati min alislam hatta yurad yarudda ayatan min kitabillah ba ma fitar da wani daga cikin musulmai daga musulunci sai in ya ƙaryata wata aya ta littafin Allah aw yarudda shay'an min athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ya ƙaryata wani abu daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au yadhbaha li ghayrillah ko ya yanka dan wani Allah wani boka ya sashi ya yanka bakar akuya ko kaza mai wake wake au yusalli li ghayrillah ko ya yi ma wani sallah ba Allah ba fa idza fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan to dole ka fidda shi daga musulunci wa idza lam yaf'al shay'an min dhalika shay'a idan bai aikata wani abu daga cikin ire-iren waɗannan kafircin ba fa huwa mu'minun muslimun bilismila bil haqiqa musulmi ne shi mumini a zahiri baka san abin da ke zuciyar shi ba wallahu yatawalla sara'ir wa kullama sami'ta min al-athari mimma lam yablughu aqluka nahwa qawlihi rasul qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qulubul ibadi bayna isbu'aini min asabi'ir rahman duk abin da ka ji na hadisan annabi sallam wanda hankalinka bai riske shi ba kamar yadda annabi ya ce zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu daga yatsu na ubangiji wa kaulihi inna allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi sama ila sama'i duniya allah yana sakkowa zuwa saman duniya a lokacin da sulusun dare na karshe ya rage wa yanzilu yawmu arafa da sakkowar da allah yake zuwa saman duniya rana arafa yana yi mawa mala'iku mubahatu yana musu alfahari da nuna izza yanda bayi suka taro suna roƙo suna magiya ga Allah wa yanzilu yawmal qiyama zai sako ranar alqiyama wa inna jahannama la tazalu yutrahu fiha jahannama ba za ta gushe ana jefa mata yan wuta ba hatta yada'a alaiha qadama har sai Allah ya daura kafar shi akan tajalla sana'uhu wanda yaban shi ya girmama wa qaulillahi lil abdi da faɗin Allah gabawa in mashaita ilayya harwalatan harwaltu ilayka in ka taho min da tafiya zan taho gare ka da sassarfa wa qawlihi inna Allah tabaaraka wa ta'ala yanzilu yawma yawma arafa ya gabata wa qawlihi inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adamu akan surar shi wa qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu rabbi fi ahsani sura naga ubangiji na cikin mafi kyawun sura Imam al-Bukhari yace kuma ya tabbata kaga wa'annan hadisan wani hankalin shi zai dan bugu tunda abu ne na sifofin Allah ko sai ce to in ka ji ire-iren waɗannan hadisai wa ashbaha hadhihi al-ahadith da ire-iren waɗannan hadisai fa alayka bit taslimi wat tasdiq wat tafwid war rida wajibi ne akan ka ka miƙa wuya ka gazgata ka fawwala kaifiyar yanda waɗannan hadisan suke zuwa ga Allah ba ma'ana ba kaifiya ma'anar tabbas haka nan ne take amma yaya sifan nan ta Allah take wannan ko ba mu sani ba yaya fuskar nan ta Allah yaya kafan nan ta Allah ya duka ba a bautar da mu da sanin haka ba sai ka fawwala kaifiyar zuwa ga Allah Allah ta'ala shi ya san yanda waɗannan sifofi suke la tufassir shay'an min hadhihi bihawaka kar ka sake ka fassara wata sifa cikin waɗannan sifofi da san zuciyarka fa innal imana bi hadha wajibun domin imani da wannan wajibi ne faman fassara shay'an min hadha bi hawahu aw raddahu fa huwa jahmiyun duk wanda ya fassara wannan da wato san ran shi ko ya kore shi ya zama bajahami wanda mun ambaci jahamu ibn safwan din nan dazu to ya zama mabiyin shi daga cikin masu kore ma Allah sifofinsa wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fa huwa kafirun billah duk wanda yake riya cewa zai ga ubangiji yana iya ganin ubangijin shi a duniya to wannan mutumin ya zama kafiri sau da hadisi na dajjal manzo Allah sallama ya ce ku sani ba ubangijinku ba a ganin shi a duniya to kaga ce in mutum ya zo ya ce ana ganin Allah a duniya ya karyatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata annabi ya zama kafiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace dukkan musulmi sun hadu akan cewa annallaha la yarahu ahadun bi'ainihi fid dunya la nabiyyun wala ghayru nabiyyin ko annabi ko ba annabi ba wanda zai ga Allah a duniya walam yunazi'in nasu fi dhalika illa fi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne akai sabani shin da yayi mi'raji ya ga Allah ko bai ga Allah ba akwai hadisai daga ibnu abbasin da ya tabbatar da annabi ya ga Allah amma waɗannan hadisai ibnu taymiya ya ce ru'yatul qalbi ne ba ru'yatul aini ba gani na ido ne wannan sai ainihin wato a ranar lahira so da umumin hadisai mutawatirai da suka zo da haka to su mu'tazila har ganin na lahira ma ba su yadda ba da shi so da wasan ce lantarani da Allah ya ce ma annabi Musa duka ne har a aljanna kaga lantarani a duniya ne take aiki amma a cikin aljanna in Allah ya yarda za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kafiri ne Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su za a kange su daga ganin ubangijinsu subhanahu wa ta'ala sai ce wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun yin tunani game da zatin Allah subhanahu wa ta'ala bid'a ne wato yana suka zuwa ga wa'inda suka kasance yan bin hankalinsu su rabu da shari'a bi kauli rasulillah sallama tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillah ku yi tunani cikin halittu kar ku yi tunani cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala abu sheikh ya fitar da shi cikin azama amma isnadin shi da'ifi ne sai nasiruddin albani ya hassana shi cikin sahiha da cewa hasanul li ghairihi ko wani hadisi da zai karfafe shi fa innal fikrata fi rabb taqdahu ash-shakka fil qalbi domin yin tunani yin tunani cikin lamarin ubangiji subhanahu wata'ala da zatin shi yana jefa ma shakku a cikin zuciyarka muna iya bari haka ko kuwa bar shi haka mutane ba a saba ba da zaman daura ko to Allah ya riga ya kaddara hakan zai na so a ce inda jiya an samu an yi karatun Allah da mun kwashi rabo mai yawa ciki to yanzu za a bar shi har wani lokaci ne koko ko malam zai karasa mana wata rana fakara ta 45 aka tsaya ko fa'alam annal hawa mawasiba na'am akwai tambayoyi ko kuwa
wanda yake da tambaya ma zai
alaikum assalam wa na'am bayib tambaya akan riba ta riba tana cikin sababi guda hudu da ke haramta kasuwanci duk wani kasuwanci da zaka ji an ce haramun ne illa ɗayan hudu ce ke haramta shi akwai arriba akwai aljahala akwai algharar akwai alqimar abu hudu sune sababin da ke sa a ce wannan kasuwancin haramun ko dai ya zama abin ba a san shi ba ce mutum yana da wani dan matun burin rago ya kai haka nawa za ka siye shi kaga jahala wannan kasuwanci haramun sai ka gan shi ko wani ya ganin ma shi da ka yadda da shi domin wakilul wakili kal wakili in ji khalil cikin muhtasa sannan akwai wato ainihin algharar gharar shine abin da bai shiga hannu ba abin da zai iya yiwuwa a same shi zai iya yiwuwa a rasa shi zai iya yin kyau zai iya lalacewa ko mai siya ya shiga matsala ko ma- ko wanda za a sai damuwa ya shiga shine suke buga misali da cinikin kifi a ruwa ko buri a sama to shi ma wannan kaga wani tsuntsu ya wuce ya ce ma ka na kware gurin harbi kawo jika biyun baro mashi da hayya baro tukunna ko sannan abu na uku shine alqimar caca ka sa kaza in sa kaza shi ma wannan kaga caca ne to haramun ne na hudun shine malayin magana shine riba ya zo a hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana da kofa kusan saba'in da wani abu ko arba'in da wani abu mafi ƙanƙanta daga ciki adina ɗan ƙaramin nau'i na riba zunubin shi ya kai mutum ya zina da mahaifiyar shi ya kai mutum ya zina da mahaifiyar shi a wani hadisin akwai ciki- hadisan da ke tada wa mutum hankali wanda yana cikinsu kuma Allah ta'ala ya ambaci masu cin riba da Allah suke fada wallam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih kuma ya faɗi ya ambaci masu cin riba ranar alkiyama za su tashi da mummunan kamanni da mummunan yanayi inna alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba iya ma tsayawa yana tafi yana faduwa yana tuma yana abin kamar mai masu to ita riban nan kala biyu ce akwai ribar fadlu akwai ribar nasi'a riba ta ƙari ko riba ta jinkiri akwai wasu nau'uka na kayan abinci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana riba na shiga cikinsu kamar dabino kamar ainihin wato a tamru bitamri riban illa yadan biyadin sawa'an bisawa yace dabino da dabino ba a musanyen su sai hannu da hannu daidai wa daida koda ko a ce wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne hakan nan tsakanin zinari da zinari ko azurfa da azurfa akan abin da ya shafi kuɗi shi ma ba a musanye sai hannu da hannu sai daidai wa daida amma in jinsi ya saba sai ya ce ku sai da yadda kuka ga dama za ka musanya dabino misali da alkama in za a baka alkama tiya goma ka ba da dabino tiya hamsin in dai da yarjejeniya babu komi amma dabinan dai duka kala guda ne ko da wannan kana kallo mai tsutsa ne wannan na kirki ne in ka ba da tiya goma tiya goma za a baka hakan nan zinariya wagga ta jado ce wadda ta ce baraka ta wannan ta cadi ce ko yaya ne in giram goma ka bada giram goma za a baka hakan nan azurfa da zaran an sa fifiko cikin haka ko cikin bashi misali zan ran zan ranta maka jika hamsin amma za ka mai domin da jika hamsin da biyar ka gari balfadul kenan shi ma wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ya ce bashi da ruwa riba ce ya ce farkon wanda za a fara rusa nashi shine abbas ammun shi don a fara daga gida wa an zira ashira ta kal'akrabi yana ba da bashi da ruwa ya ce duk wanda ya san ya bashi ba ya maida mai iya abin da ya bashi ba to hakan nan nau'i na kayan abinci shi ma ba a musayen shi da da ainihin wato ƙari kamar yadda kuma ba a musayen shi da me? da jinkiri ce zan baka tiya goma gashi nan ina da ainihin ka za ka bani tiya goma ina da wasu tiya goma lafiyayyu yanzu zan je in ɗauko maka a sai dai a ajiye sai ya je ya ɗauko kowa ya gana kowa sannan sai a yi mu canji to galibin riba a da can tana shiga cikin musanya ne saboda galibi can ba komi ne sai an ba da kuɗi za a siye shi ba ana yin kamar kakara ne to amma yanzu ribar da ta fi damun al'umma cikin abin da ya shafi kuɗi ne tunda shi ne kusan yanzu ƙashin rayuwa gurin bashi ne ko wani abu makamancin haka to malamai sun yi magana kan wancan hadisin da ya ce ribar ta kasu kashi 40 da wani abu ko 70 da wani abu da cewa akwai wasu nau'ukan kasuwanci na haramun ne da aka gauraya cikin abin da yake riban ne shi ba ma'ana su koda ba a kira su riba ba amma sun shiga cikin wannan hadisin ne saboda illar ɗaya ce duka akwai cutarwa ne shi yasa aka haramta kamar irin su munajasha da albai'u fil bai'i da kitmanul aibi da sauransu duka suna shiga cikin illa ta riba ka sai da abu baka bayyana ma mutum cewa yana da matsala ba alhalin yana da matsala ko kuma ka tunzura shi ya siya gurin wani alhalin abin na da matsala don kai ka samu wani kamasho ko irin talakin rukuban da ake yi mutum ya kawo kaya daga ƙauye ko daga garka ya ka je ka tare shi ka hana shi ya magana da masu siya ka tsawwala wa mutane shi yana jiran kuɗi su kuma suna son sauƙi duka kowa ka sa shi cikin wahala shi ma wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar mutane sashin su ya azurta sashi in ya shigo kasuwar aka daki hancin shi gobe ya kiyaye amma ka ce bari ka kama ka je ka siyar mushi wannan haramun na daga cikin ihtikar ka siya abin gabaki ɗaya sai ya mutane sun wahala sai ka dinga fuddowa kaɗan kaɗan kana saidawa da tsada shi ma wannan haramun duka nau'ukan muharramat na kasuwanci malai suka ce sun shiga ƙarƙashin haɗarin da ke cikin hadisin riba illa ta riba don haka duk abin da ya saba ma waɗannan ƙa'idojin guda hudu abin da ya zama ba a san shi ba ko kuma ba a da tabbas a kan shi ko kuma akwai caca a cikin shi ko akwai riba ta ƙari ko ta jinkiri a cikin shi haramun ne a nisance shi matsala ta kasuwanci tana da yani faɗi sosai Allah ya sa wata rana cikin ziyarorin da za mu kawo gaba ware lokaci ai muhadara a kai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam babu tambaya ko
ina ganin za mu tambaya tun da an yi shiru to insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd eh insha Allah ba abin da za mu kara wani da abin da malam ya- ya karantar da mu na farko muna bayan wa hakuri cewa an ja lokaci zuwa wannan mana kamar lokaci ya tafi wannan wannan uzurin ya kawo sa ka ja lokaci haka amma dama irin wannan karatu wanda suka san shi shi lamarin su haka yake tafiya irin haka ke daura wani wuri ma sai ka gani wuni guda ma daga sallah ko ci abinci kawai ne je tashi mutane wuni guda tun daga karfe takwas za a zama yanzu har wajen magariba ana ana kana saurara karatu irin wannan daura mana irin wannan karatu da ake shi ake kyawa daura saboda da ma ya hakuri Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin lada karatu da mala ya gabatar mana kowa ya ji da abin da ya ta- ma'ana ya tattauna mana akan su abubuwa da yawa ne kun ba wani magana da zamu yi akan sai dai mu ce mala subhanahu Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya rayuwar sa albarka Allah ya kara masa ilimi da kudai gaskiya abin da yake ya rage akan mu mu yi mu kokari mu zaman to masu dauka abin da mala yake karanta da mu saboda ba kullun ne suke da dama zuwa annan wuraren namu ba wannan kuma mu yi kokari wannan zuwa da yake muna ba kan mu yan- ma ma bari mu yi shakaki wannan abu ya yanke ko duk lokacin da muka samu dama muka yi shiri sai mu taba su mu ga kirawo su zo su dan tattaba muna abin da Allah ya bar musu saboda ka mu yi kokari kowa ya sa niyyarsa kuma kan mu sa mu ba ta rikewa amma an ja mana lokaci ko kamar a wannan zaman da muke ciki ma'ana da muke ciki ibada muke yi duk wanda ya zo da niyya mai kyau wannan zama tun da ya ka zama na lada ke rubuta mu haka tashi saboda ka wannan ba asara bane kuma dare guda ne aka ce ka dan kafe dai ko karfe 11 baka je gida ba wannan ba dai in ka je gida sai ka ba da hakuri Allah su an tare ba su haƙuri su ma insha Allah wannan za mu siya sai mu ce ma Allah ya mana addu'a Allah ya kawo su lafiya kuma Allah zai mai da su lafiya Allah kowa dai ba sai ba ta ba boye bana nan ko ba ba ko bana mutane da dama sun san su wankin karma da yazo har wannan lokacin Allah ya damu da su insha Allah mun ne za mu siya san Allah kan gol kuma mu za su koma gari kuma Allah ya saka musu da alkhairi da suka tattaki suka zo da ma'ana ƙararren da lafiya kuma Allah ya mai da su cikin gidajen su lafiya wanda ke nan wanda ke bukata na alkhairi Allah biya masa bukatar sa wanda yake na shari kuma Allah ya canja masa zama mana alkhairi wanda kuma Allah ya mana addu'a insha Allah za ta sai ina abin da kafin ya ta assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam ina ga addu'a mala ali ya yi da sai dai kawai ban kwana za a ce ko Allah ta'ala ya kara hada mu da alkhairi Allah kuma ya sanya albarka cikin abubuwan da muke karantawa kamar yadda malam ya ambata ne lalle a dage a ta karatu ga malamai nan Allah ya albarkace ku da su ku dage ku dinga sanya littattafai ku dinga tambayoyi a dinga zuwa ana koyan addini domin wallahi addinin musulunci sai da ilimi mu ba kiristoci ne ko yahudawa wanda suka sauya addininsu suke bin son zuciya musulmai ne mu muna yin addini bisa qala Allahu qala rasulullah musamman tafiya ta sunna tafiya ta sunna dole sai da karatu Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara haɗa fuskokinmu cikin alkhairi da taufiƙi da datarwa daga gare shi in Allah ya damu dai muna kan hanya gobe sai a samu cikin addu'a insha Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah